بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkun da saduwa wannan safiya ta lahadi yau muna sha uku ga watan bulgariya hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama alif dari hudu da arba'in da shida wacce ta daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekarar alif dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallacin nan mai albarka masallacin juma'a na dawon qur'an da ke nan ganyen goda saminata inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun wa isharatin nisa والنفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى wanda ya rasu hijirar shekara ɗari uku da uku Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kitabun sunan nisa wani bangare ne littafin as-sunan kubra wanda al-imam nasai ya wallafa ya ciro littafin na musamman don ya karantar da mutane yadda ake zamantakewa da mata da iyalai a tsari na addinin musulunci a tsari na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kyakkyawan koyi da waɗannan sunnoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rayuwarsa baki daya. Na, za mu tashi kan hadisi na ɗari biyu da shida. Babu da ke bayani da game da zikru al-ikhtilafi ala al-zuhriyyi fi khabari Abi Sa'id fihi. ambatan sabanin al'imam zuhr az-zuhri shine muhammad ibn shihab az-zuhri game da labari ko game da hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu الحديث الثالث بعد المئتين قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محيريز شامي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إمام النسائي يجي ما له العباس بن عبد العظيم يا فرد حديثي شو ما يجي لك عبد الله بن محمد بن أسماء wannan abdullahi ibn muhammad ibn asma wannan asma da kuke ji a wannan isnadin ba mace ba ce sunan namiji an gani da aka ana iya ta asma'u sunan namiji haka nan asma'u sunan wa sunan mace da aka same wannan sunan shi ma sai sun yawa ɗansa suna juwairiya na ba ta gane wannan ƙwarai to shi ne kun yi isnadin أكتش عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال يجي حدثنا جويرية جويرية ابن أسماء wannan ba mace bane ba ce bintu ba inda an ce bintu kun ga mace ce don haka shi dan juwairiya da babansa asma dukansu maza ne eh gashi kana gani a zahiri malaman hadisi ne kuma manyan malamai na'am eh to ai gashi kana ji za a iya sa tunda yana karatu ai ina fata an gane irin su salama kaga salama ana sawa mace ana sawa namiji shi sa ban zuwa akwai salama ta bulil akwa an gane wannan Allah ta'ala ya sabu dace قال حدثنا جويرية بن أسماء شيكم يشهد جمال موسى شيني جويرية دن أسماء عن مالك بن أنس شيكم جمال موسى مالك دن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري شكما لك مالك محمد بن شهاب الزهري عن عبد الله بن معيريز شامي شكما لك عبد الله بن معيريز متمكة الشام عن أبي سعيد الخدري شكما لك صحابي أبو سعيد الخدري شيء سعد ابن سعيد ابن سنان أه؟ الأنصاري الله يقرأ من شيء قال يتي أصبنا سبيا فكنا نعزم من سامي باي ماتا سيزموني سالك دسو فكنا نعزم يا إن مكي ساجوا دسو سيزمون أي عزم ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سنزمك تنبيه الله صلى الله عليه وسلم كما لهك فقال لنا سيجي دمو إنكم لتفعلون lalle ku kuna aikata haka wa innakum lataf'aluna kuma lalle ku kuna aikatawa ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyamah babu wata kwayar halitta da za ta kasance har zuwa ranar alqiyama illa hiya ka'inatun face sai wannan halittar ta faru kuma sai Allah ya halice ta ma'ana dai dabaran mai dabara baya sa Allah ya fasa halittar abin da ya niyya azal dai ba ana ku ba tunda shi azalu ba wai ana fin ajin haihuwa gaba ɗaya ba ne an gane wannan kila ana yi saboda me samun jinkirin haihuwa amma su a wurinsu mutum ya sadu da baiwa sannan baiwa ta haifa masa ɗa wani na kyama maka za ka shi ya ce maka asabna sabiyan mun sami ganima na suwa na bayi mata sadaka an gane wannan mun karanta kuma a hadisin baya yace muna kyamar su dauki ciki a waye gari a ce sun haihu ka kalli dan ka ce mahaifiyar ka baiwa shi su suna jin nauyin wannan a wani balare ina fata an gane ballantana mutumin da zai je ya auro wata mata ya san dama yar iska ce ya san ballagaza ce ya san mazinaciya ce ya rabe idansa ya kekata ƙasa ya yi wallahi ba zai taɓa ganin daidai ba game da 'ya'yansa kuma amana ta 'ya'yansa da ya riga ya ci ta wanda kuma shi amanar Allah matuƙar ya mutu bai tuba ba amanar Allah sai ta ci shi a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin imanin na fata mun gane wannan zaka jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce da shi إنكم لتفعلون و... و... وإنكم تفعلون للي كنا أيكتاوا كما كنا قار أيكتا هكا أما قصني باب وتقوى يرها لتا دا ألا مدوكتين سركي يرقى يتاقى شيوا زي حيفي وزي هلتشوا لنها لتر فاشي ألا تياها لتشي تحضوا على نهر القيامة جماعنا فتأنقاد وانا تو shi yasa wannan abubuwa da muke yi muna da yin dabarunmu ne kawai amma dai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta kuma ya riga ya kaddara abin da yake ainihin wato shine mai faruwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani jama'a ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace na'am sai hadisi na gaba malin ya shiga da cewa wannan hadisi wa ya rawaice shi yana cikin sahihul bukhari ko yana cikin sahihul bukhari lafin hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da ainihin wato goma Allah ta'ala ya samu dace malin ya shiga bada cewa قال أبو عبد الرحمن مال أبو عبد الرحمن شني إمام النسائي أحمد بن شعيب بشي حديث مالك والزبيدي أولى بالصواب حديث مالك دا الزبيدي سوسك تداشي ولا دمالي ina fata an gane wannan wannan hadisi ne muka makarantawa kun ja akwai maliku a cikin me akwai maliku a cikin isnadi an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi sannan hadisi ne muka karanta kafin wannan na ɗari biyu da biyar shi ma akwai wani akwai azzabini إني قال حدثنا كثير بن عبيد بن حمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزبيدي نفت من ذلك من ذاك حديث مالك جهل الزبيدي سوسك فزما أيهما توليدي أو جل رواية حديث ذلك بن بكر قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أب... حدثنا أبي فليج عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه سمع أبا صرمة وأبا سعيد الخدري يقولان إمام النسائي شمال منسى هارون بن عبد الله يا كانت شي حديثي شي كما لك مال منسى ابن أبي فليك شي كما لك الضحاك بن عثمان شي كما لك محمد بن يحيى بن حبان shi kuma daga ibn muhayrizin annahu sami'a aba sirma lalle shi yaji aba sirma wa aba sa'id al-khudri da kuma abu sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda ba ila yaqulani suna cewa asabna sabaya fi ghadwati al-mustaliq mun sami bayi a yakin bani mustaliq da muka yi وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية شيني ياجن لمنظم الله صلى الله عليه وسلم يسام جويرية بنت الحارث وجه منظم الله يأنتاتا يا أوريتا من ما تسا فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا daga cikin mu akwai wanda yake so ya rike sa a matsayin iyalai wa minna man yuridu أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل dan haka cikin mu akwai kuma wanda yake so ya sadu da waɗannan bayi sannan daga baya ya sayar da su sai muka sami takaddama tsakaninmu game da shin ya halatta a yi azulu ko bai halatta a yi azulu ba فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai muka ambata wa annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin wannan faqala sai manzon Allah ya ce la alaikum alla ta'zilu babu laifi a kanku ku dinga yin azumi fa inna Allah qad qaddara man huwa khaliqun ila yawm al-qiyamah don Allah ya riga ya kaddara dukkanin wani abin da zai faru har zuwa ranar al-qiyama jama'a mun gane wannan dukkanin wata halitta da Allah zai halitta har zuwa tashin alkiyama Allah ya riga ya yi ya riga ya kaddara faruwarta ya kaddara aukuwarta don haka ba mu ta matsala ko ku yi ko kada ku yi Allah zai yi zai halicci wannan abin da ya so ya halitta a lokacin da ya so jama'a ina fata an gane wannan sai malamin suka ci gaba da wannan hadisi suka ce ashe kaga su larabawa a wurinsu ashe bayi ba sai waɗanda suke daga jinsin ajamawa ba an gane kuwa ma'ana shi balarabi yana iya rikan wani balarabi kuma a matsayin ne a matsayin bawa tun da bazin musfalik suna daga cikin ƙabilar larabawa kuma su larabawa ne ma na asali ina fata mun gane jama'a larabawa ne na mene larabawa ne na asali don haka sai malamai suke cewa su larabawa a wurin su ashe ya halatta a riki balarabe dan uwa a matsayin a matsayin bawa matuƙar aka kama shi a wurin yaƙi bai musulunta ba a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye da zamanin khalifancin khulafa'ur rashidin da sauran ainihin wato sarakuna da musulunci imam gane wannan ko kenan duk wanda yawa addinin musulunci dirjiya aka kama shi a wurin yaƙi to za a iya mai shi bawa in ta mace ta ma za a iya mai ta mai ne baiwa kuma a yi sadaka da ita kuma wannan babu komai an gane wannan da yake joyayya ya ce daga cikin ‘ya'yan sarkin garin bani musalik jima mun gane wannan ko mun karanta wannan a lokacin da muka fara karatun da biyu rahma a wancan masallacin na abubakar siddiq karatun zai zo mana a nan insha Allah ta'ala za mu karanta wannan tarihi a nan gaba kaɗan da izinin Allah jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kenan jama'a dan haka sai ka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce la alaikum alla ta'zimu babu laifi a kanku idan ma kun yi azumi an gane wannan fa inna Allah domin shi Allah قد قدر من هو خالق إلى يوم القيامة Allah ya riga ya kaddara mene abin da zai faru har zuwa ranar alƙiyama jama'a mun gane wannan ko Allah ya madaukakin sarki ya tsaye mana imanin kenan da wannan sun halin zai mun cewa menene kucin azumi halal ina fata an gane illa ka ga wanda zai kyama sai ya kyama misali amma dai menene halal amma ba za ka ce kuma sunna ba mu binci tsakanin abubuwa guda biyu akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a yi sunan shi mene halatta musulunci amma ba sunan shi mai ba sunna abin da aka samu manzon Allah yana yi yana aikatawa kuma yana umartar mutane da yi shi ke zama mene sunna shine wanda kai tsaye idan kai za ka samu mene lada an gane wannan da sunan ibada amma akwai abu na al'ada wanda aka saba yi yau da gobe da aka dan kayi wannan abin an halatta maka kai ba matsala ba ce misali shan coca cola me hukuncinsa halal ne saboda abin sha ne kawai an gani ba za ka ce sai ka koma zamanin da an jika menene sha'ir ba ko an samu kaza da kaza ba sai an yi wannan ba an gane wannan so da gurgurdan zamani idan Allah ta'ala ya halatta abu babu dalilin cewa a haramta shi duk da malamai sun yi takaddama da yawa akan wannan bayani an gane wannan malamai sun kai ruwa ranar kwarai da gaske don haka shi ya sa ma da yawa daga cikin malamai suka tattauna mun tattauna wannan a baya cewa yahudawa suna cewa wannan al'azul sughra ne ko ake cewa alwali sughra ne kashe ƴaƴa ne amma karamin inje yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kallabat yahud yahudawa sun yi ƙarya wannan abin da suka faɗa ba gaskiya bane domin ita halitta jama'a kamar yadda ɗaya daga cikin magabata suka faɗa daga cikin magabata kamar Umar bin Khattab sun yi sabani game da wannan sai wata rana sai ke cewa qad ikhtalaftum wa antum ahlu badr al-akhyar kun yi sabani akan wannan amma kuma gashi ko mutane ne wanda kun halarci yakin badar mutane ne masu alkhairi zabaku fa kaifa bin nas ba'dakum to yaya mutane kuma za su a bayan kun kuna sabani akan wannan an gani fa qala sai umar yake cewa innaha la takunu mawqudatan hatta tamurru bit-tarat as-sab'a ba zai taɓa zama kashe ɗa ba har sai ɗa ya wuce waɗannan matakai guda nawa guda bakwai da ake samun halittar ɗa daga mene ɗigon mani zuwa me gudan jini zuwa mene gudan tsoka zuwa mene ƙashi zuwa busa mishirai zuwa zama cikakken halitta har zuwa lokacin da aka halicce shi aka haife shi matakai guda nawa guda bakwai yace har sai ya tsallake waɗannan matakai guda nawa guda bakwai yace domin Allah ta'ala yana cewa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna an-nutfata 'alaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين من قال وانا haka haka wancan bawan Allah ya faɗa an gane wannan ko oke abin nan Ali ibn Abi Talib shi ya faɗi wannan magana an gane wannan ne fa ajaba Umar bi qawli sai sai na Umar sai mamaki game da manzancin sai na Ali radiyallahu anhu وقال سيدنا عائشة جزاك الله خيرا ألا يزاك مكة الخير فأخبر علي أنه لا يوأد إلا من قد نفخ فيه قبل ذلك فشي أي باء شوى أنك شدا سي وندي زما أرجى أن بوسى مري أن بوسى متى ري أو أن اللوكشي كي يسياك أكلم سمتا نما وتابير أن قال وأنم yace wa malam yunfakh fihi ruh amma wanda ba arga an an ainihin wato an busa masa rai ba mawatin ghairu mawqut to dama wannan matacce ne ba arga an halice shi ba lantana a ce an kashe shi وروى سفيان عن ابي الو... عن عن ابي الوداد ان قوما سالوا ابن عباس عن العذري فذكر مثل كلام علي السواد wasu tambayi sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda shi ma ya ba su amsa irin nawa sayyidina Ali radiyallahu anhu an gane wannan ko saboda haka sai wannan malami mai sharhi ke cewa yanzu kaga wannan magana ce ta Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas sannan me sun yi tarayya akan wannan sayyidina Umar kuma ya bisa akan wannan fasara kuma sahabbai da yawa suna wannan wurin an gane wannan sai ce fadalla ala annal azla ghayra maqbul sai wannan ya nuna cewa shi yin abin ba makruhi bane an gane ba abin kyama bane ma'ana ba haramun bane wa dhahaba malik wa shafi'i wa jumhur ulama annahu la ya'zulu an la ya'zulu an al-hurra illa bi ibniha sai dai imamu malik da imamu shafi'i da da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita ya wacce ka aure ta ba baiwa ba to ba za ka yi mata azumi ba sai da izininta kun yi sabon karatu an gane wannan ko fa in mana'at zawjuha zawjaha idan ta hana mijinta yin haka lam ya'zil to ba zai mata azumi ba in ji waɗannan malamai واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة أما في ساباني جمدا ين أزل جمدا ما تد تجوا بيوا أنجاني فقال مالك والكوفيون سي إمام مالك جاء الكوفيون فشي لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها بذيمة أزل بسير إذن أبنجنتا وقال الثوري آه شكما إمام الثوري يشي لا يعزل عنها إلا بإذنها بذيمة أذل بسير إذن الله وقال الشافعي يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها دين الدامية أذل بعد إذن انتبه هو بعد إذن ما بعد بعد إذن أبنجد انتبه an gani wannan duka maganganu ne wanda malamai suka yi ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi na'am akwai laifi eh akwai laifi eh akwai laifi a duban da wannan shi ya kai wata uku ai bai kamata shi an duban da shi sai dai ina akwai wata maslaha da ta fi wannan ƙarfi an gane idan ku maslaha ta fi wannan karfi ta fi maslaha bari shi din to wannan kuma wani abu ne daban ko kuma a likitanci an gano cewa akwai matsala ƙila ba ta kai shekaru ƙila mata fyaɗe ne an gane ba ta kai shekarun da ya kamata a ce ba ta haihu ba an gane wannan to wannan kaga babu laifi in an cire saboda kada ta samu matsala rayuwarta gaba ɗaya kuma ba a bane wannan ka same shi ta hanyar halal an gane wannan yawwa amma da irin yadda mutane suke yi kawai da an samu shi a ce a zubar to wannan sai je halatta wanda suke mazinata ta je ta ta yin ciki ma da ta zubarwa kawai tunda yaran yanzu sun san ƙwayoyi sun san dabaran da ake sun san komai yarinya ta shiga baki ita kadai ta je ta yi abin da za ta yi ta yi floshin din shi kawai shi ke ta fito a banta ko a jikinta wata ma cikin ne amma ba za ta bari ma ya bayyana ba za a je a cire shi a zubar da shi a bola a yi waye waye kai mara ne Allah ya kiyaye shi yasa gashi ne muna cikin jarrabawa malam a rayuwa wasu na damu wasu bala'i dan ka'ida ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ko yau ji tsoron fitinan da in ta zo to ba za ta kyale ba za ta kyale wanda ba su yi ba ba waɗanda ka iska ne kun abin shafa ba kowa sai ya sha wuya Allah ka tsaye mana imani ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala al-kitab na fatul bari mujallidi na bakwai shafi na goma sha abin nan shafi na bakwai kai mujalladi na goma sha biyar yana cewa waɗannan hadisai da muka karanta ba da hadisan sun kare ba ina son yi wani lokacin anan ya cewa waɗannan hadisai da muka karanta sahabbai sun jingina wannan zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an gani kuma kaga wannan hadisin hadisan yana da hukuncin cewa abin nan ya faru ne a yaushe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yana da hukuncin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gani yawwa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga suna yi kuma ya tabbatar da su akan haka wannan dalilin ne yasa su tambaye shi dan ya tabbatar da wannan hukunci an gane wannan dan haka da yawa daga cikin malamai suke sai maganar cewa wannan abin da aka faɗa malamin sun yi timbabin cewa hadisin da imam Jabir bin Abdullah ya rawaito ko wanda aka samu daga Sufyan al-Thawri an gani suna nufin cewa alqur'ani yana sauka ma a zamanin da suke yin azumi amma alqur'ani bai sauka yayi bayani kuma ya hana suna karantawa a zamanin da wahayi ke sauka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka an gane wannan ai jama'a don haka kaga wannan yana cewa makwara abin da za a fita game da wa game da halacci shine mene wannan hadisi wannan hadisan halaccin yin azumi an gani saboda akwai wani hadisin jabi kan abdullahi ansari Allah ya kara mishi yadda wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisin ta hanyar abi zubair yake cewa kunna na'zilu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama من أي عدد أذام منظر الله فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا لا باري شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بهنا هو بهنا هو كان يعتبر سوء أكمي أكن يومنا نعم أيضا منا بيان يسمو ده زمتو متى يسامي شكاكشن أينهم وفي إلمي قبلش كاكنا هلالي an gane wannan sannan ga hadisin jabir yake cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna li jariyatan ni ina da wata baiwa wa ana aqufu alaiha wa ana akrahu an tahmil ina da wata baiwa kuma ina kyaman ta baki ciki an gani fa qala sai manzo ce i'zil anha in shi ta in ka so kai mata azumi an gani in jiwa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa innahu sayatiha ma qaddara laha domin abinda kaddara mata shi zai faru da ita in Allah ya kaddara dama za ta dake ciki to sai an samu wani dalili ko wata kasassaba da zai sa a samu wannan ciki din ina fata an gane wannan yawwa sai ce faladita rajulu thumma atahu sai wannan mutumin ya zauna dan tsawon zamani sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai shi ya rasulullah qad hadilat ta dauki ciki abu mamaki yana azumi amma ta dauki ciki an gani yawwa kuma wannan kisan ta tabbata ina fata an gane wannan yawwa sai manzo Allah ya fa qala ana abdullahi wa rasuluhu yace ni baban Allah ne ko manzon Allah ma'ana ya nuna mishi cewa babu wani abin dabara da dan adam zai yi face in Allah ta'ala ya so ya halicci wannan halitta sai yayi ne sai ya halicce ta an gane wannan ko Allah ya madaukakin sarki ya samu dace da haka wannan kenan yau daga cikin malamai sun tattauna game da wannan an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace حديث نجبة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنبت عزل أذامن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي فقال سيمن أن لا يجي lima ya fa'alu a hadukun zari don mene ku yake yin haka walima ya kuli fada ya fa'alu a hadukun zari kuma don me za a ce kada zai faɗa ka haka falaisat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha to zan da babu wata rai da Allah ya nufi ya halicce ta fatimi face ya halicce ta face wannan ran sai ta zo duniya Allah ya ga ya rubuta mata za a halice ta wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da Imam Abu Dawud da Tirmidhi ta hanyar Abu Dawud da Imam Baihaqi ta hanyar Mujahid an Abi Azza حديث إلى الذي ترى قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر وهو ابن أبي خليفة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وأن حديث الإسناد تزوج أبو هريرة ألا يقارى متى يدعى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل أتم بأن صلى الله عليه وسلم قبل عزل فقيل يا رسول الله أنت مش يا منظم الله إن اليهود تزعم أنها المولة الصغرى yahudawa na cewa wannan kashe 'ya'ya ne amma karamar faƙala sai manzo Allah ce kada ba yahudu yahudawa sun yi ƙarya حديث النبي لهما قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العزل كما أن حديث daga jabir dan abdullahi al-ansari yake cewa mun kasance muna aikata haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raye muna yin azumi qultu li amrin sai da cewa amr anta sami'tahu min jabir kai ne kan jabir ya fada qala la yace a an gane wannan ma'ana shi ma amr bin dinar ya ji labari daga wajen wani ne daga jabir dan abdullahi an gane wannan ko don haka hadisi ingantacce ne yana nan annabin hadisi ɗari biyu da ɗaya قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر فقال يا كويس كانت سكتي ناجسة عن عمرو عن من؟ عن عطاء لقى عطاء بن أبي رباح عن جابر لقى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال يجي كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن والقرآن ينزل من قسم شيء من عزل أذام من ظن الله كما القرآن نازوكا أن كان والنبي سوى ذلك وأن حديثه صحيح قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال wannan isnadi zuwa ga ainihin wato Muhammad ibn Sirin tabi'i babba shi kuma daga malamin sa Abdurrahman ibn Bishr al-Ansari قال يتي رد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد يا ميد ولنا حديث حتى يا ميد ولنا حديث ذو قوالي أبو سعيد الخدري قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن بشولنا أقرن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ظن الله وما ذلكم من كتري هكا قالوا سكتشي الرجل تكون له المرأة فترضع له فيصيب منها mutum ne yake da mata sai matar ta ta haihu tana kuma shayarwa sai ya zama shi kuma yana so ya tara da iyalansa wa ya karahu an tahmila minhu amma baya son matar shi ta ɗau ciki alhali tana shayarwa da ƙaramin ciki kuma wa taqulu lahu al-jariyatu fayusibu minha wani yana zama yana da baiwa sai ya kwanta da wannan baiwar tashi wa ya karahu an tahmila minhu amma kuma yana kyamar kada ta ɗauki cikinsa fa qala sai manzo Allah ya tsada alaikum Allah ta'alu zaku babu laifi idan kuka aikata haka fa inna ma huwa al-qadar ai abin da ke faru ko kaddara ne wani lokaci za a ta dabarun malam da karamin cikin masu kuma wani cin yayi ne ya shiga wasu su gurne haka za a ci gaba ana shayar da wannan ana renon wancan in marasa ƙarfi ne kuma za ka ta dole ne a yi ɗaya to ai musulunci baya san mutuwar kasko shi sai dai a haƙura da wanda ba shi da tabbas amma wanda ya riga ya zo dole shi a bashi ci gaba da kulawa da shi ina fata an gane wannan dan gaskiya wannan yanayin mutu ba ta samun cikakken kyakkyawan abinci kyakkyawan kulawa to yana da wahala mu ko mazajen hausawa sai dai Allah ya ji kanmu akan mata dai mafi yawan lokaci sai dai Allah ya ji kanmu wani baya da shi kaga wanda baya shi ba za ka masa hukuncin cewa ba shi da me ba shi da kyautatawa ba wajen ciyarwa amma wanda yake da shi kuma ya kiya kaga wannan shi me yayi shi wannan mutunta yayi an gane wannan To, yanzu da za mu yi census a ce tsakanin masu yin mugunta da masu kwatantawa su aka fi yawa. Sai ya yi hukunci, sai ta kayar da? Na? To, kaji, mun sami ƙura ta biyu, man lukman. Allah shi kyauta. Malam Usman eh masu guje su biya ku wanda suna da halin akwai yadda za a yi amma ba za a yi ba kwarai da gaske zan wasu malam sai ka tadda malam mutum tsoron ne zai ji amma wani ko da ma ba tsoron talauci ba misali matar ta ɗauki ciki malam babu cin abin da ya kamata haka zai kyale ta da cutar sanyin mara shi yasa a haihuwar yaya malam da ciwon ido ciwon kunni ciwon kafa gabobi na kumbura abubuwa iri iri ga sunan babu kyakkyawan kulawa wani kace mara a zo a sai magani da ya ji maganin ce wu a shi gaskiya ba zai iya ba a dai samu na dubu biyu amma a teburin ne shayi kawai da ya shi dubu uku a cikinsa yana faruwa ko faruwa zai je sai kwatan kaza a wurin abin nan ba zan faɗi sunan ba kama ta ce kun ji ma sunan shi kai ku bari in saba mu ina fata mu gane wannan ya je ya ci kwatan kazansa ya sha shayinsa da indomi da madararar gwangwani ya ce ko shi ma da ya dawo gida ita kuma baiwar Allah ya bata a bushe sai ka susuwa malam in dai haka ta dage mi kama za ka yi kirgawa ce ɗaya biyu uku hudu biyar ka malam akwai mugaye Allah ka tsare maza ji tsoron Allah a kyauta waɗannan matan haka manzo Allah ya tai yana shimfidar mutuwa manzo Allah yana shimfidar da zai rasu yake cewa tausu bin nisa bin nisa da khaira wa tausu bin nisa da khaira ya ku jama'a ku dinga yi wa mata alheri ku dinga yi wa mata alheri ittaqullaha fi azwajikum wama malakat aymanukum ku ji tsoron Allah game da matayanku da waɗannan mata bayi sadaka da Allah ta'ala ya baku inji manzon Allah da haka shi yake cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal su mata abokanan halittar waye ne na halittar ainihin wato yan uwan rayuwar maza ka ce ma akramahunna illa karim babu wanda ke girman mace ya kyautata mu mace sai mutum kirki wa ma ahanahunna illa la'in babu wanda ke wulakanta mace sai wa sai mugun mutum kai tashi a cikin وما أهانهن إلا لئيم باب وانك ولا أنت مشي توزر تمشي سيمو قمتو هلا مشي كوكو ما تقول دون الله كدن جاي بيا إيه كوكو جانا كما كان أبو كنا جدا كي وما لن جاي مسو آه كما جاي مسو dan wata mutum yana son ya kyautata mata amma in ya tuna irin munana wanda take mishi da irin rashin da'a bai isa ya ce a yi kaza a yadda yake so a yi ba ko a lokacin da yake so a yi ba wannan ya biya a cikin ku kuma kuna da yawan zaba wannan shi ne dalilin shigan kuta in ji manzon Allah butulcewa zamantakewa da kin yin biyayya ga mazaje Allah ka sai mana imani to mu jani ina muka tsaya إنما هو القدر هو لم تدع آه فلا عليكم ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر خالف إبراهيم النقعي إبراهيم ابن يزيد النقعي يا ساباوا ها يا ساباوا وني وني رواية daga Abu Sa'id shine Abdurrahman ibn Bishr bin Ansari Muhammad ibn Sirin an gane wannan ko حديث يزيد بن شاؤم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الله بن عون عن إبراهيم النقعي عن عبد الرحمن هو ابن بشر قال دولك إثنان الزواج عبد الرحمن ابن بشر يتشوى ذكروا عنده العزل سن أنبت عزل أئنده فقال يشي إنما هو القدر ai kadai wannan abin makaddara ne in Allah ya kaddara za a sami shi za a yi ne za a sami shi in Allah ya kaddara ba za a sami shi ba za a sami wannan cikin ba قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن حسان المخزومي عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال والإسناد إلى قتيبة بن سعيد ما لم ما لم يجي شكما لك سفيان بن سعيد الثوري شكما لك سعيد بن حسان المخزومي شكما لك عروة بن عياض لك جابر بن عبد الله الأنصاري قال إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والمسلم يوجع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إن لي جارية لأن إنا دوتا بيوة وأنا أعزل عنها كما لأن إنا متعزل فقال سيشي لشي أما إن ذاك لا يمنع شيئا أراد الله أي وأن أبن كتير بذي هذا قومي سن أبن ألا يسوي أقبا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سن يداوى عنه صلى الله عليه وسلم فقال أشعرت أن تلك الجارية قد حملت يا من الله كاتن شوى والنم بيوتها تاغي كشيوا فقال يا من الله أنا عبد الله ورسوله ني باوم الله لي هو من الله ما ينال من الحائض تأويل قول الله تعالى سأبن كتاب متمي هيدا شيل فسر الله ملوك تنسكي أي ويسألونك عن المحيض سنة بينك قبل ما دام تحيلا قل هو أذى فشيل سود التني أنقاني فشيل ولنا أبن التني ولنا أبن نجساش فاعتذروا النساء في المحيض دنا قولي تنشماتا a yayin da suke yin wannan haila wala taqrabuhunna hatta yaqhurna kada ku kusance su har sai sun tsarkaka fa idza taqahharna idan suka tsarkaka jini ya dauke fa'tuhunna min haythu amarakum Allah ku zakke musu inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba yana son kuma tsarkaka an gane wannan wannan hadisi kuma hadisi ne wanda ke sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihi littafinsa an gane wannan idan haka duk kaddara ce hatta haila da mata suke kaddara ne Allah ne kaddara musu yin wannan abu kuma tsarin halittar da Allah ya yi musu in dai ba ta yin haila to akwai matsala shi yasa ba ta sai wata biyu wata uku ba ta ga jini ba sai an ganin ya tashi kai dan madan ka to me bakin ma huta ba a'a ita ta san me take ji a jikin ta gaba ɗaya jirin cewa zai ina fata an gane wannan eh in dai ba wai dalilin shayarwa ko wani bakamancin wannan ba الله كريم الإيمان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن في البيوت فأنزل الله ويسألونك عن المحيض وأن حديثي دقى عمرو بن علي shi ne malamin imamun jazari shi kuma daga malaminsa shi ne abdurrahman shi kuma daga malaminsa hammal ibn salama shi kuma daga malaminsa thabit al-munani ko shi kuma daga wa malaminsa anas dan malik Allah ya kara mishi yadda yace yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila a cikin su ba ta cin abinci tare da ita shine lam yu'akiluha wannan mufa'ala ce lam yu'akiluha ba ta zama su ci abinci tare da ita walam yusharibuha ba ta shan abu tare da ita walam yujami'uhunna fil buyuti ba ta kwanciya tare da su a ɗaki guda an gane wannan fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka game da haila game da wurin yin haila qul huwa adha kace da su wannan hailan jirin da ke fita din ƙazanta ce datti ne da jasa shi fa'tamilu nisaa fil mahim dan haka ku nisanci saduwa da mata ake nufi anan yayin da suke mene yayin da suke jinin haila wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su ma'ana wala tujami'uhunna kada ku sadu da su har sai sun yi tsarki an gani fa idza taqharna idan sun yi tsarki fa fa'tuhunna min haythu أمركم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله افعلوا كل شيء إلا الجماع dan haka ku kam ku aikata komai da matayenku amma ban da jima'i an fahimci wannan jima'i kawai aka hana ka yi amma ba a hana ka ka taɓa da jimmatarka ka ji daɗi tare da ita ba amma maganin jima'i babu shi ba maganin saduwa Allah ta'ala ya samu dace sauran minti na na tsayi tsayi yanzu mun gama wannan babin kenan ko na Allah ta'ala ya samu dace Daga jama'a wannan shine ne ƙarshen bayani game da abin da ya shafi ainihin wato al'azim ina fatan ganin jama'a Allah ta'ala ya samu dace don haka dai waɗannan batu mun riga mun tattauna su game da ainihin wato al'azim ba sai mun ƙara ainihin wato mai maimaitawa ba an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai wata magana da ibn hazmin الظالمين an gani kamar da magana cewa wasu daga cikin sahabbai an samu wani ke cewa kada a dinga yin mene al'azir ko yau wasu kuma suna ganin halishi ne maka to shine ibn hazm yake ambata tilka na al-muhalla bil athar mujalladi na goma mujalladi na goma shafi na saba'in da daya yake cewa وحكمة المنع من العزل عند المانعين منه حكمة تسا ولن يسكهن عزل سكهنا أن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح أفي ينكي سطو وند أجي نيما دمجي قوي أنقال kamar ka ce yin family planning wanda gaba ɗaya shi haihuwar ne ba zai da matar ba misali kaga wannan wani abu ne daban to akwai yanke ainihin wato tsaro wanda shi ne abin da ake nema a cikin aure wasu ishra da kuma munin zamantakewa da mace وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها da kuma yanke jin daɗi a lokacin da ɗabi'a tana da buƙatar wannan abu an gane wannan da akwai bambanci tsakanin wanda aka wayi gari ya yi abin nan a ciki da kuma wanda bai yi abin nan ba ko wajen daɗin da mutum zai ji a jikinsa misali haka ne ko to don haka kun ga wannan shi yasa ibn hazmin ke cewa wannan yana daga cikin dalilin da yasa waɗanda suka hana suka hana sai ce kuma fihi tafriqu haqqil mar'a akwai tauye haƙƙin mace a cikin haka wa qila wasu malaman ta ce li'anna fihi mu'anadati al-qadri saboda a cikin wannan akwai taurarewa ne kaddara an gani ina ganin kawai kai kai kai ta aukawa in Allah ya tsare kawai ya tsare na fata ga da wannan ya ma kaga ai abu ne mai wahala ko Allah ta'ala ya samu dace in ka duba shirin wannan hadisi yayi wannan bayani sannan wannan bayani ya littafin Zadul Ma'ad fi hadi khair ibadi an gane wannan ko abin da zamu rika shakar jama'a shi ne halas ne ayi ainihin wa ma'azilu babu laifi a kan haka amma so samu ne a sami yardan ita ba ita iyaye wani lokaci ma su matan ne suke neman haka a ce gaskiya akwai bukatar mu huta kuma gaskiya ne ko kuwa don wani lokaci akwai matan da zaga ajiyar ajiyar ke haihuwa kuma gashi ba abin ita ka ita san irin wahalar da ke sha da 'ya'ya wata ma ita ce ƙarfin gida wajen nema da ɗan dabarun da ake ko ba haka bane ba ko ba a samu ana samun kaga wani tana dawo da shi gaskiya ne ina ganin a yi dinga yin kaza saboda ne kawai a ɗan samu sauƙi mu samu waɗanda Allah ya ba mu ɗan tarbiyyace su samu su ɗan daga da wani kafin a ce wani yau wannan babu ne fi jama'a kuma ba kauce kaddara ba ne bal ma gyara kaddara ce da ya kamata an gane wannan Allah ta shirya da amma abinda malamai suka ce abinda baya halatta shine a je kawai a juya mahaifa gaba ɗaya ya zama kwata-kwata ma maganin haihuwar babu shi ne abin da musulunci ya hana amma samun tazara tsakanin ‘ya'ya wajen haihuwa wani babu laifi a cikinsa Allah ta ya samu da shi to wannan kalmar ma ya nari min alhaƙin da muka ranta ma a can yana da cikin abin da ya kamata da mutu kamar babu yake zama kansa an gane wannan amma ya zama shiga bai insha Allah ta'ala malin ya shiga bai cewa ma yajibu ala man wadi'a imra'atahu fi hali haywatiha wa dhikr wa dhikr al-ikhtilaf hakan yako yawa amma na ganin ba za mu shiga wannan babi ba bari mu bari lokaci ya bari mu bari kawai ainihin wato a abin nan ko bari sai mu shiga babi na gaba a wannan ainihin wato biyar insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan wannan ainihin wato biyar insha Allah malam Yusuf As-Sudani ya ce insha Allah ta'ala gobe za a dawo karatun su kamar yadda aka saba bayan sallar subahi da wanda ake yi tsakanin magariba da shayi a ranar Laraba da wanda ake yi ranar Alhamis muna fata Allah ta'ala ya ƙara masa imani da ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya bashi mun dawowa lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى مرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته